الأحرج الأمين صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmai barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na jibis bakin kasuwa dambam don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan yau muna yammacin 27 ga wata hijira shekara 1446 wanda ya zo daidai da 27 ga watan mat shekara ta 2025 karatunmu na jiya mun tsaya aya ta 157 suratul an'am kar mu manta suratul an'am aya ce sura ce da take magana akan kaɗe ta Allah tauhidi tsantsa ta hanyar kawo hujjoji da bayanai dalla-dalla game da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abin abauta masa. Mun tsaya ayar da take magana cewa babu wanda ya fi kowa zalunci fiye da wanda ya bijire daga bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a wani shi ya fi kowa zalunci ko kuma ya karyata ayar Allah. sai Allah ce duk waɗanda suke bijirewa daga ayarmu za mu ɗanɗana musu mummunar azaba saboda bijirewar da suke a kafin ci gaba da jan baki yau za mu ga a alarma mai jan baki bayana farko muna masa addu'a ya yi tafiya Allah ya kai shi lafiya dawo da shi lafiya ya tafi don wata bukata muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukatunsa Allah ya biya masa bukatunsa Allah biya masa bukatunsa. A insha Allahu za mu tashi kan aya ta 158 faɗin Allah maɗaukakin sarki hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نعم قل انتظروا إنا منتظرون نعم وبنجي سبحانه وتعالى yace hal yanzurun akwai abin da suke jira ne su waɗannan masu saban Allah masu bijire ma Allah masu ƙaryata ayoyin Allah bi ma'ana babu wani abu da yanzu da ya rage tambaya ce amma ana nufin tabbatarwa babu wani abu da ya rage musu suke jira illa an ta'atiyahumul mala'ikatu kawai sai dai mala'iku su zo abinda ake jira kawai mala'iku su zo musu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijinka ya zo aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko wani ɓangare daga cikin ayoyin Ubangiji su zo. Yau ma ya ati ba'abu ayati rabbika ranar da za a ce ga wasu ɓangare daga cikin ayoyin Allah sun zo, la yanfa'u nafsan imanuha, babu wata rai da imaninta zai mata amfani, lam takun amanat min qabalu matukar a baya ba ta yi imani ba. Sai da ayar ta zo sai suka yi imani to, bara imanin ba zai amfani ba au kasabat fi imani ha khairan ko kuma ran da ta yi imani amma daga imanin sharholiya ake yi babu kulawa da imanin ba ta aikata wani alkhairi ba a imanin to ita ma ba zai mata amfani ba ulin tawiyu ka ce musu su jira lokacin yana zuwa inna mun tawirun kuma muna nan muna jira wannan aya tana magana game da kafirai da koko masu saɓan Allah cewa abin da ya rage shine mala'iku su zo me ake nufi da zuwan mala'iku shine malamai suka ce bi qabdil arwah su zo wato karɓar ran mutum sanda mala'iku za su zo karɓar rai kawai shi ake jira kun ga duk sanda za a zo karɓar ran mutum magana ta ƙare to babu yanzu abin da suke jira da zai sa su imani sai dai sun ga an zo karɓar ransu to wannan lokaci na karɓar rai yana ɗaya daga cikin lokacin da ba a karɓar tuba ba a karɓar kyakkyawan aiki kuma wanda ya sakaki yake nadama a ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inna matawbatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ubangiji yace tuba ana karbanta ne ga wanda suke aikata mummunan aiki da jahilci sai suka tuba tun da wuri suka gane suka tuba to sai Allah ya karbi tubansu lalle Allah madaukakin sarki masani ne mai hikima ne babu tuba ga waɗanda suke aikata munanan aiki ba a tuba ba har sai da mutuwa ta zo ɗayansu sai ya ce inni tubutul ana na tuba yanzu to wannan ba za a karɓi tubarsa ba walallazi ne mutu na hum kufar haka nan waɗanda za su zo mutuwa suna kafirai Allah maɗaukakin sarki baya karɓan tubansu a ƙissar fir'auna a fili take a gare mu ya gama duk abin da zai yi na kafirci bai tuba ba hatta idza adraka hul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min almufsidin sai da wannan ruwa ya kama shi ya dilmiya a ruwa ruwa ya haɗe shi ƙala inni tubutul ƙala amantu sai ce na yi imani da wanda ‘yan bani Isra'ila suka yi imani da shi, ni ma yanzu musulmi ne. Ubangiji ya ce, Al'ana hoɗa, yanzu za ka yi imani, wa kada asaita bayan ka saba ma Allah, wa kun ƙabulu tun da wa kun tamiral mufsidin ka zama mai ɓarna, ba za a karɓi imaninka ba. Za dai mu tseratar da gangar jikinka domin ka zama aya ga mutanen baya. wannan kunga duk yana nuna mana me yana nuna mana cewa ba a karban tuba idan an zo mutuwa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace yustatabu li ahadikum ma lam yughayrgir ana karban tuban dayan ku matukar bai zo gargara ba gargara shine ka kawai ga mala'iku sun zo ga sunan ka gansu to a wannan lokaci ba a karban tuba kuma a irin wannan lokacin wanda ya yi sakaki ya wuce iyaka bai yi abin da ya dace ba a lokacin zai yi mai shirin a dawo da shi duniya hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla sai mutuwa ta zo ma ɗayan su sai ka je na ce ya ubangiji ku dawo da ni gidan duniya zan canja zan yi aiki mai kyau akan abin da na bari a baya zan gyara yanzu kan na tuba zan gyara Allah ce kalla kalla din nan tsawa ce mun gane ko aka masa tsawa aka ce kaji irin maganar da yake faɗa me yasa tun da bai gyara ba ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaq ya ayyuhal ladina wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل ubangiji yace ya ku masu imani bayan an kira su an ce kar ku shagaltu da duniya sai aka ce musu ku fitar daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta ku kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku yazo yana cewa ya ubangiji a jinkirta mini zuwa wani ɗan lokaci kaɗan ba ƙari mai yawa yake nema ba kaɗan yake nema fa a sadaka zan yi ta yin sadakoki zan je in kwashi dukiyata na sadaka wa a kun mina salihin zan zama cikin mutane na kwarai Allah ce walan yi akhirar Allah nafsan idza ja'a ajaluha ba a jinkirta marai idan ajalinta ya zo wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da kuke aikatawa to wannan shine mataki na farko da ba a karɓin tuba idan mutum da bai tuba ba mun gane ko kuma aikinka ba zai maka amfani ba idan baka yi ba idan baka yi aiki ba aiki ba zai ma amfani ba amma in kai dama kana kan aiki na kwarai a lokacin ma idan kai aiki na kwarai zai maka amfani shi yasa aka ce mumini in ya zo mutuwa ya tabbatar mutuwa zai sai ce la ilaha illallah shikenan ya zama dan aljanna ai la ilaha illallah ta masa amfani ko wata masa ba ta masa amfani mun gane ko amma fir'auna da ke ba mumini bane la ilaha illallah ya faɗa ita ya faɗa irin yadda muka faɗa dinnan ita ce duk ɗaya ce amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila la ilaha illallah ya faɗa amma ba a karɓa ba dan haka al'ibratu bil khawatim yana da alaka da daɗin me kake aikatawa khatima ɗin da ake faɗa ba wai san da mutum ya zo mutuwa ya ce zai gyara a lokacin da ya ga mala'iku ba ne ake dubawa a'a wannan tana da alaka da abin da kake yi a baya mun fahimci wannan ko don haka kowa ya iya ƙoƙarinsa ya gyara yanzunsa kafin mutuwa ta zo masa au ya atiya rabbuka amru rabbika ko umarnin ubangiji ya zo eh au ya atiya rabbuka ko kuma ubangijin ka ya zo malamai ahlus sunna wal jama'a suka ce wannan al'itiyan ɗin zai zama ran tashin alkiyama kamar yadda Allah ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati Allah ce idan aka nike ƙasa nikewa za a markaɗe ƙasan a nike ta la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga kwari ba ba za ka ga tudu ba mun gane ko za ta zama ka'an safsafa kenan za ta zama bigire ne guda daya ta yi lebur sosai ta yi zama bai daya ubangiji ya ce waja a rabbuka ubangijinka zai zo a wannan ranan wal malaku da mala'iku saffan saffa mala'iku za su zo safu safu ubangiji zai zo waji a yau ma'izin a wannan ranar za a taho da jahannama za a kawo ta gaban mutane a aji yau ma'izin ya tazakkarun insanu a ranar mutum zai tuno duniya an masa wa'azi wa'anna lahu zikira ya yi nisa lokaci ya wuce mun gane ko yaushe tunanin zai masa amfani wannan tunanin ba zai masa amfani ba ya ƙuli ya laita ni ƙaddamtu li hayaki zai ce wayo kaitonsa haka mutum zai fada daman ya gabatar da wani aiki don rayuwarsa ta lahira wannan yaushe ne ne zuwa ran tashin alkiyama wannan zuwan mala'iku mutuwa wannan zuwa na biyu yaushe ran tashin alkiyama to wani irin zuwa ubangiji zai malamai suka ce ittiyanun yaliqu bi jalalihi zuwa ne da ya dace da Ubangiji subhanahu wata'ala wasu daga cikin ‘yan bidi'a suna ƙoƙarin su ce a'a ana nufin amuru rabbika umarnin Ubangiji ne zai zo suka ce in ka ce Ubangiji zai zo ka siffanta shi da halittunsa ba za ka siffanta ba amma za ka faɗa kamar yadda aka faɗa mun gane ko yanzu da muka ce Ubangiji zai zo mun faɗi yadda zai zo ba mu faɗa ba ƙur'ani haka ya faɗa don haka ba za mu ce ba zai zo ba ba za mu canja masa ma'ana ba sai ka faɗe shi a yadda yake amin ruha kama ja'at bila kaifi mun gane ko yadda ya zo kai ma sai ka kawo shi yadda ya zo ba tare da ka ce ba haka ba ba tare da kana ƙoƙarin canja fassara ko ma'ana ba sai mu ce zuwa ne da ya dace da ubangiji shi ya san yadda zai zo mu dai ubangiji ya ce zai zo don haka zai zo mun fahimci wannan ko ran tashin alkiyama to a wannan lokaci ma mutum zai yi imani a baya mun karanta ko za ce wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantse ma ubangiji ba ma shirka haka za su faɗa Allah ce unzur kaifa kadzabu ala anfusihim kaga yanda suka karyata kansu to za a yi imani a lokacin imani na dole amma imanin ba zai yi amfani ba saboda imani bari ku ji imani da gaibi ake imani ba da shahada ba yanzu ba mu ga lahira ba ba mu ga mutuwa ba sai muka yi imani da ita muka yadda akwai Allah mun gane ko to in ta zo sai imanin ya mana amfani ba mu ga Allah ba ba mu ga lahira ba sai muka yi imani da lahira to in muka zo lahiran sai imanin ya mana amfani amma yanzu ka ganta an nuna ma ita to wani imani kuma zai za ka yi tun da dama ka gani da aka aiko annabi muhammadu ya ce ma akwai lahira me yasa ba ka yarda da shi ba cewa aka yi ka yarda da shi ka yarda da maganar da ya faɗa sai ka ƙi to a wannan lokaci imanin ba zai yi amfani ba za a yi imani wanda bai yi imani ba zai yi imani amma imanin ba zai yi amfani ba mun gane ko muhalli na uku kafin zuwan lahira shine ubangiji ya ce au ya atiya ba'du ayati rabbika ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala su waɗannan ayoyi a kusan malamai sun yi ittifaki za a ce akai cewa shine qulu'i shamsi min maghribiha rana ta fito daga yanda take faduwa rana tana faduwa ta yamma tana fitowa ta gabas a manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wata ran suna tare da Abu Zar radiyallahu ta'ala an sai rana tana shirin faduwa yace ka san ina za ta je yace ban sani ba yace za ta fadi ce sujada ga Allah madaukakin sarki washe gari ta nemi izini ta sake hutowa sai a bata dama ta hutu yace to wata rana za ta fadi ta sujada ga Allah subhanahu wataala ta nemi fitowa a ce ba za ki huto ba ta nemi fitowa a ce to huto ta yadda kika faɗi ranar idan ta huto shafirai da mumine za su ganta kowa sai ya yi imani shi ne Allah ya ce ran da ba ta yi imani ba a da sai da ta ga aya zahiri ta yi imani to ba za a karɓi imani ta ba mun gane ko a Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannunsa da daddare liyatuba musi'un nahar dan wanda ya saba ma Allah da safe ya tuba wa yabsuqu laylahu bin nahar liyatuba musi'un layli Allah yana shimfida hannunsa da rana dan wanda ya laifi da dare ya tuba hatta taqalu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta huto ta yanda take faduwa daga ranar da ta huto ta yanda take faduwa shikenan ba maganin tuba mun gane ko kafiri idan ya ce ya yi imani ba za a yarda da imaninsa ba shine lam takun amanat min qabl la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl wata rai imaninta ba zai mata amfani ba matukar da ba ta yi imani ba amma wanda ya yi imani fa ya ga aya sai ce wannan shine abin da manzon Allah ba mu labari sai ya ƙara imani da manzon Allah to imanin zai masa amfani mun gane ko zai ce haka dama aka karanta mana a hadisai na manzan Allah a tafsirin alkur'ani mai girma sai ya ƙara imani dama ya yarda to wannan imani zai masa amfani au kasabat fi imani ha khaira zaka samu wanda yayi imanin amma akwai gundarin imanin ya yarda shi musulmi ne amma ba ruwansa da sallah ba ruwansa da azumi ba ruwansa da ayyukan lada saban Allah yake ranar kawai sai ya ga rana ta huto ta yamma sai ya ce bari mu nutsu nutsuwar ba za ta yi amfani ba ba za ta yi amfani ba shine Allah ce au kasabat fi imani ha khaira ko kuma dama san da take da imanin ta aikata aikin alkhairi wannan yake nuna mana ana sakanta ma mutum da aikinsa da ya saba yi ya zo a sunna ta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa iza safaral abdu abdu iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha idan bawa yayi tafiya ko yayi rashin lafiya yana ibada bai samu dama yayi ba saboda uzuri na tafiya ko uzuri na rashin lafiya za a rubuta masa lada irin yadda da yake yi yana da lafiya ko yanda yake yana zaune bai tafiya ba mun fahimci wannan ko to wannan hakan shi ma da bai yi imani ba yanzu sai ya ga uwar bari sai ya ce bari ya imani to wannan imanin ba zai masa amfani ba amma in kana aiki ka yi imani sai ka ga aya sai ka ƙara imani to aikinka imaninka zai maka amfani ubangiji ya ce kulin tabiru inna mun tabiru ka ce su jira mu ma za mu jira lokacin yana zuwa babu wani kokonto a ciki kamar yadda alkur'ani ya faɗa hadisai suka zo a sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suka bayyana haka ubangiji yake cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء na'am إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
na'am من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها mm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون
Na'am, Ubangiji ya ce, Innan lazina farraku dinahum, lalle waɗanda suka rarraba addininsu, wa kanu shiya'an suka zama ɓangare-ɓangare, ƙungiya-ƙungiya, lasta minhum fi shay'in ba kai ba su, inna ma amruhum ilallahi, al'amarinsu na ga Allah, sun mayu na bi'uhum bima kanu yaf'alun, kuma Ubangiji ya ba su labari game da abin da suke aikatawa. Man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu ashru amsaliha sai a ninka masa ninkin kyakkyawan sau goma misalin ta gida goma wa man ja'a bis sayyi'a wanda ya zo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba za a sakanta masa ba sai da mummuna wa hum la yuzlamun kuma ba za a cuci kowa ba in ka aikata mummuna a sakanta ma da mummuna kuma ba za a cuce ka ba ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa a wannan aya innal ladhina farraqu dinahum al-imam al-kisai da imam hamza waɗannan mutanen kufa ne cikin manya-manyan makaranta al-qur'ani sun karanta wannan aya faraqu maimakon farraqu a haka al-imam an-nakhai ya karanta wannan aya eh, innal ladhina faraqu babu shadda dan haka kenan akwai qira'a guda biyu mutawatira farraqu da kuma fara'u sai kira'a guda ɗaya fara'u ma'anonin waɗannan kira'o'i na farko idan aka ce fara'u shine rarrabawa wannan ya kama hanyarsa wannan ya kama hanyarsa mun gane ko ya zama fara'u an rarraba wannan yayi can wancan yayi can wancan yayi can idan aka ce fara'u shine bari abin da yake asali tushe sai a rabu da shi a kama abin da ba shi ba to idan aka yi wani sai a ce faraka mun gane ko ga sunnar manzon Allah ga abin da ta ce sai wani ya ƙi bin sunnar ya ɗauki son ransa to wannan sai ya zama faraka mun gane ko faraku ma'anansa shine aiki da wani abu a bar wani abu aiki da wani abu a bar wani abu to malamai sun tattauna game da waɗannan kira'o'i ta wannan aya innal ladhina farraqu ko faraqu ko innal ladhina faraqu a wasu daga cikin malamai suka ce kaman a suka ce almurad shine alyahudu wan nasara ana nufin yahudu da nasara sune farraqu dinakum kamar yadda mujahid da katada da suddi da dhahak suka faɗa suka ce Allah sune ya siffanta su da rarraba addini kamar yadda Allah ce wa ma tafarraqal ladina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina har sai da shari'a ta zo musu da shari'a ta zo suka gane maimakon su bita sai kuma aka rabu kungiya kungiya aka kakkasu kashi kashi haka waɗannan manyan malamai suka fassara wannan aya suka ce ana nufin ahlul kitab a wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin almushirkin ana nufin mushirkai mushirkai su suka rarraba addini addinin mushirkai addinai ne daban-daban kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wa anna haza sirafi mustaqiman fattabi'uhu sai aka ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi to duk wani abu duk wani addini wanda ba musulunci ba zaka ga milla ce daban-daban a cikin su akwai mai bautar gunki a cikinsu akwai mai bautar mala'ika a cikinsu akwai mai bautar wani abu daban suka ce wannan aya tana nufin mushrikai su ne innal ladina farraqu dinakum a wasu suka ce dukkan kafirai ake nufi ba iya mushrikai na zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba wasu daga cikin malamai suka fassara ayan suka ce kullu man ibtada'a wa ja'a bima lam ya'muri Allah azza wa jalla bihi faqad farraqa dinakum duk wanda ya kirkiri bid'a yazo da abin da ba haka Allah ya ce ayi ba ba haka manzon Allah ya ce ayi ba to wannan shi ake kira farraqu dinakum waɗanda suka raba addini ko suka rabu da addini ko suka karkasa addini mun fahimci wannan ko kana kan asali sai wani yazo da bid'a to wanda ya zo da bid'an shi ne ya rabu da addini ba kai ka rabu da addini ba kwanaki mun buga misali da wannan muka ce gari ne guda ana kan bid'a sai Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da wasu suka fahimci sunna suka yi iya ƙoƙarinsu a fahimci sunna sai aka ki sallan nan da ake ba a daidai ake yin ta ba akwai kurakurai mun gane ko suka yi ƙoƙari su fahimtar aka ƙi fahimta sai suka ware gefe suka gina masallaci suwaye suka kawo rabuwar kai waɗancan ɗin na wanda da haka suke akan kuskura mun gane ko saboda kai da ka fahimci daidai kuma ka yi iya ƙoƙarinka ba zafin kai kai ba ba rana ɗaya ka je ka yi karatu ka ce mu zo mu buɗe masallaci ba a ka yi ƙoƙari an yi wa'azi an yi wa'azi wa'azin bai amfanar ba sai kuka ga kawai kuma ba a ba ku dama ba an hana ku ana so a da kusan da ku sai ku ce bari mu zo mu bude masallacin mu a gefe mu sallar mu tunda ba wanda zai hana mu ibada mu yi ta yanda take bisa sunnar manzon Allah tunda an hana mu mun gane ko tunda an ki karba to ba ku kuka kawo rabuwar kai ba su waɗancan su suka kawo rabuwar kai saboda ku kun yi riko da sunna kuna ta, kuna me kuna kan sunna waɗancan ko ba akan sunna suke ba mun fahimci wannan ko innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wanda suka rarraba addininsu suka zama shi'an kungiya-kungiya ana nufin kungiyoyi na bid'a kowa da irin bid'a da yake da ita lasta minhum fi shay'in ba kai ba su kamar yadda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin da nana Aisha ta ruwaito daga gare shi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki ba tare da mun umurce shi ba an dawo masa da aikinsa mun gane ko man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu cikin musulunci babu shi a musulunci yazo ya kakaba shi yace musulunci ne an dawo masa da kayansa an yi rejecting din wannan abin da yayi ba a karba ba kun ga ya zama lasta minhum fi shay'in mun gane ko wannan ba ruwan manzon Allah da shi wasu suka ce ma'ana lasta minhum fi shay'in ba kai za ka musu ukuba ba ba ruwanka inna ma amruhum ilallahi Allah ne zai musu ukuba lasta alaihim bi musaitir ba ka da tilasti a kansu illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibuhu Allahu al'azab al'akbar wanda ya juya baya ya kafirce ubangiji subhanahu wata'ala zai masa azaba mafi girma ubangiji subhanahu wata'ala zai masa azaba mafi girma wannan shine ma'ana innal ladhina farraqu dinahum ko fara ƙudinahum ko fara ƙudinahum wa kanu shay'an lasta minhum fi shay'in inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu eh haka ne ko al'amarin su na ga Allah subhanahu wata'ala shi zai musu hisabi shi zai musu sakamako kai iya abin da zaka yi shine kayi wa'azi ka karantar kayi wa'azi ka karantar yau da ka zo kai wa'azi ka karantar sai mutane suka ƙi suka ce sai bidi'a za su ka koma gefe ka rabu da su ka zuba musu ido ka bar ma Allah al'amarin Allah zai yi maganin su zai ba da labari a kowa da abin da yake aikatawa sai Allah ya raba ayyukan da mutane suke gida biyu yace man ja'a bil hasanati wanda yazo da kyakkyawan aiki malamai sun yi tafsiri akan hasana suka ce ana nufin la ilaha illallah ita ce hasana domin babu kalmar da ta kai la ilaha illallah mun gane ko a Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, fa'amma man aɓawattaka wa saddaka bil husna, wanda ya ba da dukiyarsa sadaka fi sabilillahi kuma ya ji tsoron Allah ya gaskata husna ita ce la ilaha illallah to nan ma aka ce alhasana ita ce la ilaha illallah mun gane ko ita ce la ilaha illallah to falahu ashru amsalha kuma yayi aiki na kwarai kenan akwai hazaf a cikin aya din wa amila amalan falahu ashru amsalha bayan ka zo da la ilaha illallah shi shine aslul iman domin duk aikin da kai idan babu imani ba za a karba ba ba za a karba ba to in ka yi imani sai ka zo da kyakkyawan aiki to za a ninka ma aikin gida goma kamar yadda Allah ya ce falaqata hamal aqaba me yasa mutum ba zai tsindima ya kutsa cikin aqaba ba wama adara kamal aqaba me ake nufi da aqaba fakku raqaba shine yanta baiwa au ifa'amun fi yawmin zi masqaba ko ciyarwa a ranar da ake yunwa wa za a ciyar yatiman za makaraba maraya na kusa au miskinan za mataraba ko kuma miskini wanda ya yi butu-butu da ƙasa a jikinsa sun makana minan lazina amanu kuma wanda ya haka ɗin ya kasance cikin masu imani mun gane ko wanda ya yi aikin ya kasance cikin masu imani kaga ya zama imani shine aslu qabulil amal shine tushen karban aiki duk wanda ya yi aiki bai yi imani ba ba a karban aikinsa ya zama amilatun nasiba ya yi aiki mai wahala kuma ba za a karɓi aikin ba mun gane ko aikinsa ya zama haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura to suka ce ma'ana hasana la ilaha illallah in kai imani kai yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kai kyakkyawan aiki bayan wannan to za a ninka ma shi gida goma shi yasa rukunan imani na farko aka ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah eh rukunan musulunci daga baya sai aka kawo me as-sala az-zaka as-sawm al-hajj mun gane wannan ko wannan kenan wasu malai suka ce al-hasanatu a'am hasana da ake nufi gamammiyar kyakkyawan aiki kowane irin kyakkyawan aiki ya zama a wannan babu hazar wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya za a ninka masa shi gida goma shi yasa yazo a cikin hadisi manzo Allah ya ce man qara'a bi harfin min alqur'ani falahu ashratu hasana duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya na alqur'ani yana da lada gida goma kashi goma yace la aqulu alif lam min harf ba ina nufin ina ce alif lam mim harafi ɗaya ake nufi ba aya ce walakin alif harf alif da ka faɗa harafi lam harafi mim harafi ya zama nawa talatin mun gane ko ya zama aikin lada talatin kai a gurin kenan duk aikin da ka zo da shi guda ɗaya za a ninka maka shi gida goma nan ma malamai da suka bibi alkur'ani suka ce wannan ana nufin sauran ayyuka amma banda kashe dukiya a hanyar Allah kashe dukiya a hanyar Allah ladanta ita ba haka yake ba ya ladan kashe dukiya a hanyar Allah yake? Allah ce wa an fiku. Eh? Allah ce ya ayu halazina amanu, masalu lazina yin fiku na amuwa lahun fi sabi lillahi ka masali habbatin ambatat saba'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yi da'ifu liman ya shawo. Wanda ya cire dukiyarsa ya bayar don taimakon addini ana ninka masa shi gida ɗari bakwai. Kaga shi ya wuce mai ashiru amsaliha. ya wuce ashiru amsaliha kuma Allah yana ninkawa sama da haka gwargwadon rashinka kuma ka ɗauka ka baya wani lokaci abin da ake dubawa kenan kai ɗin ba ka da shi fama kake amma ka ce duk da fama sai na ɗauka na baya to sai ka ga an ninka ma fiye da wanda yake dama shi dama yana da dama ya bayar ba fama yake ba kuma ya bayar ɗin kai ɗin wataƙil sai ka fi shi ana duba gwargwadon niyya ana duba gwargwadon buƙatar abin a lokacin da ake bayarwa akwai lokacin da bukata ta taso ta musamman kai ne za ka ɗauka ka bayar idan da ba a bayar ba za a samu matsala sai ka bayar to sai ka ga an ninka ma sama da gida 700 mun gane ko kowa akwai abin da ake dubawa awa ka bayar me aka yi yaushe ka bayar yaya niyyar ka take ya yanayin ka yake duk kowanne ana dubawa dan haka sai a ninka ma shi sama da gida 700 Allah madaukakin sarki ya datar da mu a bayan wannan aka istisna'in azumi azumi baya cikin wannan ya zo cikin hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi daga abi huraira radiyallahu ta'ala an manzo Allah ce kullu amalu bin ai Allah madaukakin sarki ya faɗa hadisul qudsi kullu amali bin adama lahu ko illa sawm fa innahu li wa ana ajazi bihi kowane aikin dan adam nasa ne ma'anan nasa ya san ladan za a ninka masa shi gida goma al'asharatu bi asali amsaliha illa som banda azumi fa innahu li azmi nawa ne wa ana ajazi bihi ni zan sakanta da yin azumi duk wanda yake azumi sakamakon kawai nawa ne ba a san ga yawan ladan da za a bayar ba shi ba magana eh ba magana asharatu amsaliha bane ba ninki gida goma bane ba ninki 700 ko sama da 700 bane Allah shi ya san ladan da zai kamfato ya biyo masu azumi daga cikin abubuwan da aka toge akwai hakuri mun gane ko hakuri in ka zama mai hakuri mai juriya baka saban Allah ka zama mai hakuri wajen yi ma Allah biyayya ka zama mai hakuri akan kaddarar Allah madaukakin sarki mummuna da ta shafe ka to ladan shi ma ana diba akan fato a bayar babu kirge inna ma yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab mun fahimci wannan ko inna ma yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab za a debo lada a cika ma babu kirge haka Allah zai debo Allah kawai shi ya san ladan da zai debo amma mutane ko wani mai halittar Allah bai san lada nawa bane Allah shi ya san yawan ladan kawai Allah madaukakin sarki ya datar da mu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka aka toge a wannan aya din a waman jaa bis sayyi'ati wanda ya zo da mummunan aiki kamar yadda muka fassara hasana aka ce la ilaha illallah to haka malamai suka ce as-sayyi'a shine ash-shirku aw al-kufr shirka ko kafirci fala yujza illa mithlaha to babu wani sakamako sai gwargwadon aikinka menene sakamakon shirka dawama a wuta mun gane me sakamakon kafirci dawama a wuta suka ce to duk wanda ya zo da shirka ko kafirci zai dawama a wuta iya sakamakonsa kawai zai dawwama a wuta wasu malamai suka ce a alhasanatu a'am ana nufin gamammiyar ay as-sayyi'atu a'am ana nufin gamammiya ne mutlaq mun gane ko kowane irin mummunan aiki to yana da zunubi gwargwadon sa kowane zunubi akwai gwargwadon ukubar da aka daura masa akwai zunubin da idan mutum yana da imani in yayi sa'a ba zai dawwama a wuta ba akwai zunubin da a filin alkiyama Allah zai yafi akwai wanda a duniya Allah zai kama mutum da ukuba idan bai tuba ba a masa ukuba sai a kankare masa zunubin akwai zunubin da kyawawan ayyuka suke kankarewa kananan kananan zunubai alwala tana kankara zunubi taku zuwa masallaci yana kankara zunubi zama a masallaci kana jiran liman ai sallah yana kankara zunubi innal hasanati yuzhibna sayyi'at kawai ma a dunkule duk wani kyakkyawan aiki yakan goge mummunan aiki in dai ƙananan ƙananan laifuka ne mun gane ko wannan kenan wannan wato adalci ne da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala ga bayinsa sai aka ce mummunan aiki daidai mummunan ka za a sakanta maka amma kyakkyawa za a ninka maka shi gida goma shi yasa abdullahi bin mas'ud yake cewa Allah wadaran mutumin da ɗayansa ɗaɗɗayansa suka rinjayi goma gomansa wannan in kai kana da goma wannan in kai kana da daya dan Allah ko wani wani za a nayi tsakanin zunubinka da aikin ladanka ai aikin ladan zai wuce zunubin mun gane ko to amma wani saboda shaƙiyi ne marar rabo ne sai ka samu zunuban sun wuce aikin lada idan aka zo aka daura a mizani sai ka ga zunuban sun sirrin jayi ne sirrin jayi lada sun yi yawa zunubansa yace to wannan Allah wadaransa kuwa a ce abu in kai zunubi ɗaya za a baka wannan in ka yi lada za a ninka ma gida goma amma har kai sakaki kai wasa saboda mutum sakare ne wai har zunuban su rinjayi kyawawan ayyukan naka a ina ka tsaya irin wannan sakarci din Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu fala yajza illa mislaha Allah ya ce wa hum la yuzlamun kuma ba za a cuci kowa ba babu wanda za a cuta kowa za a sakanta masa da aikinsa kamar yadda aikata Allah madaukakin sarki yace ka ce musu kul innani hadani rabbi kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا na'am وما كان من المشركين na'am yayi ubangiji ya ce kul ka ce musu ya muhammad innani hadani rabbi lalle ni ubangiji na ya shiryar da ni dinan wani addini qiyaman eh, ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya dinan addini qiyaman miƙaƙe millata ibrahim hanifa shine addinin annabi ibrahim wanda yake mai bin gaskiya yana barin ƙarya mai bin daidai yana barin bata wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba wannan aya tana magana manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yayi bayani da baiwa da falala da Allah madaukakin sarki ya masa na shiryar da shi addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a fadin Allah madaukakin sarki hadani rabbi ila siratin mustaqiman Allah ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce addinin musulunci kamar yadda muka karanta a baya qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a har wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to irin wannan addini irin sa Allah madaukakin sarki ya shirye da ni dinan me ake nufi da dinan wasu malamai suka ce dinan maf'ulin bihi ne asani na hadani bi ma'ana arrafani mun gane ko domin arrafa fi'ili ne muta'addi ya ta'adda ila maf'ulaini fi'ili akwai wanda maf'ulin bihi ɗaya yake samu akwai wanda yake ɗaukan maf'ulin bihi guda biyu mun gane ko to wannan ana kiransa muta'addi ila maf'ulaini amma ma'anar tasa mun gane ko hadani bi ma'ana arrafani ka ce ubangiji na ya sanar da ni yanzu kai ɗin da aka sanar da kai kai ne me maf'ulin bihi al'awwal ya sanar da ni me addini mun gane ko ya zama shine maf'ulin bihi na arrafa athani mun fahimci wannan ko wasu suka ce wannan hal ne hal dama shi mansub ne kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqiman kace ubangiji na ya shiryar da ni hanya madaidaiciya zuwa ga hanya madaidaiciya dinan al ina mai yin addini qayyiman miƙaƙƙen addini millata ibrahim hanifa shine addinin annabi ibrahim wanda ya zo bayan hal ɗin su kuma ana kiransu badar wasu kuma suka ce duka da dinan da millata ibrahim hanifa dukansu badar ne albadalu alal mansub shi ma mansub ne mun gane ko masu nahawu an gane ko to Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya madaidaiciya magana ta cika sai ka ce dinan ubangiji na ya shiryar da ni addini mun gane ko daidai yake da ya shiryar da ni hanya madaidaiciya ita ma magana ta cika ubangiji na ya shiryar da ni addinin annabi ibrahim ita ma magana ta cika shine ma'ana badal din mun gane ko magana ce aka caccanja ta aka ce kaza sai aka sake nau'anta ta da wani salo aka sake nau'anta ta da wani salo amma duk abu ɗaya take nufi mun fahimci wannan ko wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane dan haka ni ma addini na babu shirka a cikin sa babu shirka a cikin addini na a za mu dakata anan akwai wasu tambayoyi da aka yi za mu karanta wasu wasu kuma za mu yi ishara zuwa gare su ba tare da mun ba da amsa a kai ba a wannan mai tambaya ta farko bayan ya yi sallama ya ce allah ƙara wa malar lafiya amin da imani tare da dukkaninmu baki ɗaya mai wannan mutum ya mana addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ƙara mana imani ga baki ɗayanmu mun gode Allah saka ma da alkhairi ya ce kamar in an zo irin sikirinin medical sikirinin na aikin force ko kuma wani aiki da za a yi kamar leburanci da sauransu a kamfani to wai ana sa mutum sai ya yi tsirara na so na ɗan yi tambayoyi a kai hakan ɗin yana faruwa ko baya faruwa ban samu dama ba eh wai sai mutum ya yi tsirara yana faruwa sai medical medical check yawwa to wannan ta kama e, cewa idan haka ake yi karkayi ko ka je ka yi batun kar a je a yi idan haramun ne hakan ɗin ko kuma idan ma ba daidai ba ne ya zama larura mun gane ko idan da haramun ne da malamai za su ce mu daina shiga waɗannan ayyukan saboda mutum sai ya yi tsirara ake masa medical check mun gane ko akwai ayyukan da laruri dole idan za a maka gwaje-gwaje sai ka yi tsirara ko kuma ka yi kamar tsirara mun gane ko yanzu mace idan za a mata scanning ai tsiraran ne kusa za ta yaye cikinta gaba ɗaya an ga cibiyarta menene ba tsareci ba ne tsareci ne mun gane ko to akwai abin da ya zama dole watakin ɗabi'an aikin haka take mun gane ko don haka sai mu yi haƙuri da wannan a dunkule amma idan da ba kyau da za mu samu malamai sun ce kar mu yadda mu yi wallahu ta'ala alam a tambaya ta biyu mai sallan farilla ya bi sahun mai sallan nafila mutum yana sallan nafila kai kana sallan farilla za ka iya bin sa babu laifi za ka iya bin sa mun gane ko ka zo masallaci kana nafila sai wani ya zo zai yi farilla ba ruwanka ka tambaye shi ko ka sani ko baka sani ba ba ruwanka za ka bi shi mun gane ko za ka yi koyi da shi ka bi shi kai kana farilla shi yana nafila wannan babu matsala me tambaya ta gaba ya ce akwai masallatan da suke raka a hudu a sallan ashiyan kenan ko ba tare da an yi tahiya ba ɗaya biyu uku hudu e, akwai kuma masallatan da suke raka a biyu e, a ina zuwa ya ce akwai masallatan da suke yin raka a hudu direct babu zaman tahiya idan an yi raka a biyu sannan sauran raka a biyun a bayyane suke karatunsu eh to shin ya halatta mai sallar isha'i ya bi su sallah eh ba, ba, ba laifi zai bi su sallah mun gane ko shi ma nafila yake za ka bi su sallah da niyyar cewa kai isha kake yanzu kuma kana koyi da wa kana koyi da limaminka mun gane ko idan aka gama sai kai sallama baka da wani abu a kanka ba su jarar kabli ba su jarar ba'ada a kanka saboda ba su hawa aka yi ba mun fahimci wannan ko amma idan da dama ka koma gefe kai sallan ka yafi wallahu ta'ala alam saboda na'am eh eh zaka iya bin su eh sai ka tsaya idan aka yi raka'a uku sai ka jira lima a tahiyya sai ka zauna idan zai kawo ta hudu sai ka jira shi sai yayi tahiyya mun gane ko yawa na a waɗannan a dunkule su ne tambayoyin da aka yi akwai wani da ya rubuta tambayarsa a na manta me ya tambaya alarma ya sa a cikin littafinsu da yake karatu kuma bayanan ya yi tafiya don haka ba mu samu damar amsa wannan tambaya din ba sai dai idan yana da bukata amsa masa daga baya zo ya tambaya din ko kuma ya sake rubutawa in an samu dama sai ya amsa Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah ta'ala gobe juma'a na na a a yanzu haka muna cikin wannan karatu akwai yan agaji da suka zo daga tsohuwar kasuwa domin ziyara ta wannan majalisi na tafsiri da muke muna musu sannu da zuwa muna musu maraba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wato hankulan mu guri ɗaya ya datar da mu ya haɗa kawunan mu ya fahimtar da mu addini na gaskiya ya sa mu haɗu tare mu aiki tare mu ibada tare mu bauta mu Allah tare a bayan wannan gobe insha Allah ita ce rana ta ƙarshe da za mu yi tafsiri na Ramadan za mu rufe gobe in Allah ya ta a ƙarƙashin rufewan akwai eh, bayanai da za a yi da yawa sannan kuma akwai rabon kaya da za a yi na marayu yadda aka saba duk wata ramadan ana yi wani lokaci akan ɗauki kayan akai gida-gida wani lokaci kuma akan raba shi a cikin masallaci saboda karantarwa da kwaɗaitarwa idan ka san ana yi ɗin to zai sa kuma dukai ma ka ƙara yi mun gane ko eh, ka taimaka ko ka yi da kanka ko kuma ka bayar a yi to duka dai hanya ce ta mai tallata addini ba laifi a zo a bayyana aikin alkhairi a fili in tubudu as-sadaqati fa ni'mahi in kuka bayyana sadakar ku Allah ya ce madalla da bayyanawa wa in tukhfuha in kuka boye to nan kan kaga ai ba wani maganan boyewa a ba ba sai ka boye ba saboda wanda ya kawo din shi ya kawo a boye yanzu kawai gashi an tara ne za a bayar ba a san suwaye suwaye suka bayar ba sai Allah mun gane ko to babu laifi a yi shi a fili din in aka yi shi a boye ba laifi in aka yi shi a fili ba laifi to gobe dai za a yi wannan rabo insha Allah ta'ala kuma duk wanda Allah ya sa da rabansa an riga da an gama rubuta suna an riga da an gama rubuta suna don haka har ma an ba da kati a duk waɗanda za a ba su in ka zo za ka ba da kati za a kira suna ka ba da kati a baka mun gane ko waɗanda suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi amma har yanzu kofa a buɗe take za a iya taimakawa ko don wannan sadaka ko don wasu hidindimu bayan wannan a na manta shugaba a yi haƙuri ko ka samu labari mata akwai wani abu da na ga sun tsara ƙarƙashin makarantarsu ta islamiyya na taimakon layya wanda malaman sun tsara cewa da kowa za ta ba da naira dubu-dubu za a iya samun kamar mutum 200 zuwa 500 a cikinsu kuma daga nan har zuwa layya wata biyu da za a iya samun layya da za a sayo a yanka a rabawa marayu kuma matan nan sun karɓa abin hannu biyu ranar da aka rufe tafsirin mata har ma sun fara bayarwa wasu sun babba da naira dubu dubunsu wasu ma sun ba da sama da naira dubu abin ya burge ni sosai da za mu samu dama mu yi wannan yadda muke ƙwaryan masallacin nan kowa ya bayar to da abin zai bada fa'ida in aka hada da na matan da na mazan alhamdulillah duk da cewa matan sun fi mu ƙoƙari amma na faɗa musu na ce ƙoƙarin fa ɗan kuɗin cefanenmu ne idan ka ɗan ba da naira dubu watakil sai a makale naira ɗari sai a kawo to da mu da su duk za mu samu lada insha Allah ta'ala na'am Allah maɗaukakin sarki ya biya mu a wannan yunkuri in har za a yi yanzu dai na ɗan ɗosa na mana shi in har za a yi har maza ɗin za a sake sanarwa a gaba kuma muna neman goyon baya sosai idan za a yi ɗin saboda na zauna a wasu ƙauyuka ba a ƙasan nan ba suna irin waɗannan ayyuka kaga masallaci sun haɗa sun yanka bijimi a mutanen anguwa an rarraba wa mutane har mu da muka je karatu baƙi ana ba mu ɗaukai to kaga balle kuma mudin me zai sa a ce ba za mu iya ba za mu iya idan wadata ne mun fi su wadata to amma kuma sai suka fi mu habbasa da kokarin yin aiki din subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am gobe karfe 4 za mu fara program din mu